magani da ake samu ta magungunan da annabi ya bamu magungunan da suke warkar da cuta da ta shafi rai domin sadaka zahiri tana maganin cuta ne da ke shafan rai amma gashi annabi ya ce inda za ka bayar to Allah kuma zai maka maganin cutan da ke shafan jikinka sai suka yi amfani da wannan umarni na manzon Allah suka yi ba da sadaka saboda jinyar marasa lafiya sai suka tarar da cewa ashe sadakar nan tana tasiri ma cututtuka na jiki ma la taf'aluhu adwiyatul hissiya irin tasirin da magunguna da ake sha na cutan jiki ba su yin tasirin sun samu tasiri a wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wala yunkiru zalika babu mutumin da zai musanta wannan maganar ta annabi cewa sadaka na zama dalilin samun sauki ga mara lafiya illa man kafafa hijabuhu face wanda shamakin basirinsa ya yi kauri mutumin da shamakin basirarsa shamakin da ya rufe mar basira ya yi kauri don haka bai iya yarda da maganar ma'aiki to shine wanda zai iya musanta maganar manzon Allah daga cikin waɗanda suka gwada aiki da wannan umarni akwai al-imamul hakim Allah ya ji kansa bai yiwuwa ka ba da tarihin musulunci ka ce za ka ba da tarihin addinin musulunci ba tare da ka kawo rayuwar al'imamul hakim ba saboda gudunmawar da ya ba wa addinin musulunci yana cikin manyan malamai wanda aka yi a tarihin musulunci al'imamul hakim wanda shi ya rubuta littafin al-mustadrak yau mutuwarsa shekara 1021 Allah ya ji kansa الإمام الحاكم إن ود يربط لتاف المستدرك يا قد أيكي دوانا أمرنين من زمان الله صلى الله عليه وسلم وأن اللاباري ابن حجر الحيتمي شي يكاو أتكل لتاف الزواجر أجزء نفر كشافي ندري أكد أشرين دقايا ابن حجر يتي الإمام الحاكم يا قد أيكي دوانا أمرنين من زمان الله وقد تقرح وجه أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك قريبا من السنة an samu kusan shekara guda yana fama da jinyar wata cuta da ta fito a fuskarsa ya yi fama da jinya ya yi amfani da magunguna iri-iri bai samu sauki ba kusan shekara guda fasa halal khairu du'a lahu sai ya aika wa mutanen kwarai malaman sunna gabas da yamma kudu da arewa duk inda aka san akwai wani malami na kirki malami na sunna sai ya aika masa yana neman malamin nan ya taya shi da addu'a Allah ya bashi sauki game da wannan cuta da ta samu fuskarsa al-imamul hakim malamai aka tashi addu'a ga imamul hakim ko Allah ya bashi sauki fa aksaru min zalika aka yawaita yin addu'a gare shi Allah dai bai yi nufin za a samu sauki ta addu'o'in malaman ba ya gwada magunguna babu sauki ya nemi malaman sunna su taya shi da addu'a an yi addu'an an yi addu'an saukin bai zo ba ranan yana kwance sai ya tuna wannan hadisin na annabi Muhammad ya ce ab gashi manzon Allah ya ce dawu marbakum bis sadaka ku yi jinyar marasa lafiyan ku da sadaka yana tashi ko shawara bai nema ba manzon Allah ya bada umarni ثم تصدق على المسلمين بوضع سقاية بنيت على باب داره ابن حجر يسا أكتون وانا ببن رامي أقوفا جدا سا ابن حجر يسا الإمام الحاكم يسا أكتون رامي أقوفا جدا سا babban rami garin ana wahalar ruwa a wannan lokaci don kowane gari da irin bukatar su to wannan gari na al-Imam al-Hakim babban matsala da ke wannan gari shine rashin ruwa sai sa aka tona babban rami a kofar gidansa aka yi daban wannan rami wa subba fi halma ya sa aka dinga ji da ruwa daga gurare da yawa aka zo aka zuba a wannan rami sannan ya sa aka yi kowa cikin gari ina duk mutumin da yake da bukatar ruwa ya taho ga ruwa na fi sabilillah ba sai ka saya ba don haka duk mai bukatar ruwa sai ya taho kofar gidan al-imamul hakim girki za ka yi wanki za ka yi dabbobi za ka bawa aka zo ana ta ji da ruwa shi kuwa daɗa sayowa yake yana zubawa sadaka ga al'umma fashari ba min hannasu ibn hajar ya ce mutane suka sha wannan ruwa abin mamaki fa ma marra alaihi usbu'un illa wa zahara shifa kwana bakwai bai wuce ba sai ga fuskar al-imam al-hakim ta warke kwana bakwai ya gwada duk maganin da ake da'awar yana yana taimakawa ta wannan ciwo Allah madaukaki bai yi nufin za a samu sauki ba an taya shi da addu'o'i Allah bai yi nufin za a samu sauki ba amma da ya taimaka ya ba da sadaka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya gaggauta bashi sauki a cikin kwana bakwai wa zalat tilkal quruhu waɗannan raunuka suka kau wa ada wajhuhu ila ahsani ma kana ibn hajar yace fuskarsa sai ta koma mafi kyan wato da bi ma'ana fuskarsa ta yi kyau fiye ma da da domin haka tabbas sadaka tana zama magani ga dukkan wani ciwo in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga wata magana da take cikin al-maqasidul hasana littafin al-imam sakhawi hadisi na 618 hadisi mai kyau wanda rafi bin khadij yake cewa as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban min su sadaka guda ɗaya in mutum yayi wannan sadakan tana toshe kofofi na musiba guda saba'in sau ɗaya in mutum ya ba da sadaka ko kyauta ko alheri ya taimakawa al'umma guda sadaka sau ɗaya Allah madaukakin sarki yana toshe ƙofofi na cuta guda saba'in ga wannan mutumin kuma hadisi ne wanda yake mai kyau ka duba kashful khafa hadisi na 1953 hadisul hasan wanda cikin su akwai masul jinni bugun aljani duk mutumin da yake kyautatawa al'umma mai halin kirki wanda yake wato kyauta ga jama'a yana bada sadaka mawuyaci ne ka samu aljani ya buge wannan mawuyaci ne na'am ba duka ba Allah yakan jarabta bawa saboda hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kogon hira wahayin farko mala'ika jibril yana sauko masa bai taba ganin mala'ika a siffarsa ba sai wannan rana hankalinsa ya tashi ya dawo gida ya samu matarsa khadija yace mata laqad khashitu ala nafsi ya khadija hakika na ji mare na fa tsoro ina ba wa matarsa labari Allah shi kara mata yarda yace na ji mare na tsoro malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan kalma da annabi ya gaya ma khadija me manzon Allah yake nufi da cewa ya ji maransa tsoro ɗaya daga cikin fassarar da malamai suka yi suka ce yana nufin abin nan da ya gani yana jin tsoro anya ko dai aljani ne yake so ya ribace shi saboda shi bai taba ganin halitta irin wanda ya gani a wannan ranan ba ya ga surar da bai taba gani ba hankalinsa ya tashi tashin da bai taba yi ba a rayuwarsa saboda ya ga mala'ika jibrilu a siffarsa yana faɗin wannan magana khadija matar kirki allah shi kara mata yarda nan take ta ce masa kalla wallahi har abada ba zai yi ba ya kai Muhammad ma yi kallahu abadan Allah ba zai taba kunyata ka ba har abada abin da yasa na ce Allah ba zai taba kunyata ka ba innaka latasilur rahima kai fa mutum ne mai sada zumunci wa tahmilul kalla mutum ne mai ɗaukar nauyin jama'a wa taksibul ma'zuma kana amfanar talakawa wa taqrib fa kana liyafa ka kyautata mu bako wa tu'inu ala nawa'ibil haqqi hatta mutumin da musiba ta auka masa kana taimaka mishi me irin wannan hali yaushe za a ce Allah ya kunyata shi Allah ba zai kunyata ka ba tana rarrashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yake gwada muku cewa ashe duk mutumin kirki mawuyaci ne ya samu kunyata a rayuwarsa mawuyaci ne saboda wannan magana da Khadija ta yi kuma Allah madaukaki ya tabbatar mana a cikin Qur'ani innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun Allah madaukaki ya ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun shedan bai samun iko bai cin nasara akan waɗanda suka yi imani waɗanda suke tawakkali ga ubangijinsu aljani bai cin nasara akan su a ce maka Allah ya kunyata mutumin kirki ba zai taɓa yiwa ba inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu mutumin da kaga aljani ya ci riba a kansa shedan ya ci nasara a kansa mutum ne wanda ya jibinci shedan din walladhina hum bihi mushrikuna waɗanda suke tarayya da shi amma mutumin kirki bai taɓa yiwa shedan ya ci nasara a kansa Allah shi samu gane albarka da musulmi yake samu na sadaka a duniyan nan na biyar malamai suka ce sadaka tana zama wato mabudin arziki kamar yadda turawa ke faɗi wai give us never lack mai bayarwa bai rasawa ko duk mai badawa bai rasawa to babu shakka sunnar manzon Allah ta tabbatar mana cewa sadaka tana zama mabudin arziki idan dukiya ta kulle maka koma ga sadaka a ce to da me za a bada abin da ka samu din kaɗan din dai ka bayar kofar ta kulle sadaka ita ke buɗe ta ka duba sahihu tirmidhi hadisi na 2325 sahihu ibn majah hadisi na 4228 sahihu targhib hadisi na 16 sahihu al-jami' hadisi na dubu uku da ashirin da ɗaya da kuma hadisi na dubu biyar da ɗari biyar da ashirin da biyu. Abu Kabshatil Almari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun uqsimu alaihinna akwai wasu abubuwa guda uku zan muku rantsuwa a kansu kafin in faɗa muku. Sai na rantse muku don ku tabbata gaskiya ne kuma bayan na rantse wa uhaddisukum hadisan fahfaduhu. kalmar da zan gaya muku hadisin manzon Allah ne ba magana ta bace don haka ku rike ta da kyau zan rantse akan maganganun nan guda uku bayan na rantse kuma ku tabbata maganganun ma ba nawa bane maganganun manzon Allah ne na ɗaya ina rantsewa da Allah kuma magana ta manzon Allah ce annabi ya ce ma na kasa malu abdin min sadaka babu dukiyar mutumin da za ta ragu saboda ya bada sadaka ya ce na rantse muku da Allah kuma magana ta manzon Allah ce sai da ya rantse da Allah domin magana ta saba da tunanin dan adam yau kai ne da dubu daya ka cire naira hamsin ka bada sadaka saura nawa don ka ce ɗari tara da hamsin ka yi laifi ya ce na rantse da Allah dukiyar ba ta ragu ba ya ce bayan rantsuwar da na muku kuma ya kamata ku gane maganar ta manzon Allah ce ma na kasa malu abdin min sadaka babu dukiyar mutumin da za ta ragu don ya bada sadaka a zahiri kake ganin ya ragu a badi ne karuwa ya yi ya ce abu na biyu da zan rantse muku a kansa wala zulima abdun mazlamatan fa sabara alaiha babu mutumin da za a cuce shi mutumin da za a kware shi mutumin da za a marmurdiya a gwada dabara mutumin da duk aka zalunce shi yayi hakuri matukar yayi hakurin nan domin Allah illa zadahu Allahu izzan face a nan duniyan kafin ya mutu sai Allah ya kara ɗaukaka shi duk wanda za a cuce shi ya hakuri ya sa ido to a kwana a tashi sai ya ɗaukaka a sama da wancan azzalumin ya ce na rantse muku da wannan magana kuma ta manzon Allah ce sai ya ce wala fataha abdun baba mas'alatin babu mutumin da zai bude ma rayuwarsa kofa na roko ya mai da roko sana'a illa fataha Allahu alaihi baba fakarin face Allah ya bude masa kofan talauci ita ma wannan magana na rantse muku akanta kuma maganar manzon Allah ce hadisin yana cikin littattafan da na karantar muku sannan kuma yana ma sahihu muslim akwai riwaya makamanciyar wannan hadisi na 2588 akwai riwayar abu huraira tana cikin as-sahiha hadisi na 2221 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma fataha rajulun baba atiyatin bi sadaqatin wasilatin babu mutumin da zai bude masa ya bude marayuwarsa kofa na sada zumunci da kuma kyauta duk mutumin da ya buɗe ma rayuwarsa wannan ƙofa mutum ne mai sada zumunci da yawan kyauta in ka ɗauki wannan hali manzon Allah ya ce illa zadahu Allah ta'ala biha kasra face dalilin abu biyu din nan Allah zai ƙara masa yawan dukiya don haka sada zumunci da sadaka suna zama mabuɗi ne game da ƙofa na arziki sai annabi ya ce wa ma fataha rajulun babu mas'alatin babu mutumin da zai buɗe kansa ƙofa na roƙo yuridu biha kasra yana nufin ya tara dukiya ta hanyar roƙo illa zadahu Allah ta'ala biha qilla face har mutuwarsa Allah zai ta ƙara masa kaskanci da karanta ku kwatanta da ayar da take suratu sabai da Allah yake cewa qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين aya ta talatin da tara ta suratu sabai Allah madaukaki ya ce qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la ka ce ubangiji na lalle yana shimfida arziki ga wanda ya nufi cikin bayinsa wanda Allah ya nufi shi sai ya bashi arziki ya shimfida masa ya bashi arziki babu lissafi wa yaqdiru la kuma Allah yana kuntatawa bawansa in yayi nufi wani a hana shi dukiyan wani a shimfiɗa masa dukiya to sai Allah ya ce mana wa ma anfaqtum min shay'in amma fa duk abin da kuka batar duk abin da kuka bayar na alheri fa huwa yukhlifuhu Allah yana cike gurbin sa kun ga an samu ayar Qur'ani baya ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma naqasa malun min sadaqa babu dukiyar da take raguwa don an cire daga cikinta an baya da sadaka in ji manzon Allah to sai ga Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in min shay'in ko menene kuka bayar taimako fa huwa yukhlifuhu Allah yana cike gurbin sa don haka naira hamsin da ka bada sadaka ba kai asara ba Allah yana cike wannan gurbin riba kake samu baraki wa huwa khairur razikin kuma Allah shine mafificin masu arzutawa abinda Allah zai baka yafi wanda ka bada don haka baka ragu ba baka yi asara ba akwai abin mamaki game da wannan aya kamar kashi uku da farko Allah ya ce inna rabbi ya rizqa dan ya kwadaitar da mu yawaita aikin alheri ya ce ubangiji yana shimfiɗa arziki ka gaya musu cewa ubangijinka yana shimfiɗa arziki kamar ana kwadaitar da kai in ka bayar abin da Allah zai baka bayi da lissafi sannan abu na biyu taukidi da ya taho Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abinda kuka bayar ko menene Allah yana cike gurbin sa sannan na uku ya ce wa huwa khairur raziqin Allah shine mafificin masu arzutawa kamar yana gwada maka cewa abinda zai baka yafi wanda ka bada akwai misali da zamu bayar a nan misalin da yake cikin littafin muwatsa na Imam Malik ka duba hadisi na 1831 littafin muwatsa nana Aisha Allah shi kara mata yarda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan rasuwansa nana Aisha tana yawan azumi azumi na taɗawuyi sannan tana da wata baiwa wadda ta yanta suna tare guri guda a gida ɗaya ana nan ranar ita wannan baiwa na ta ita ta ba da labarin ta ce wata rana wani talaka ya taho wasu ala aisha wa hiya sa'ima ya roki aisha cewa ya taho gidan da gidan na aisha yace ba shi da abinci ba shi da abin da zai ci to ita kuma baiwa ta sani laisa fi baitiha illa ragifun babu wani abin da yake cikin wannan gida illa waina ɗaya da ta saura waina guda lokacin da wannan mutumin ya sallama ya ce a taimaka masa ba da abin da zai ci kuma da gaske yake yi bayi da abin da zai ci din sai aisha ta ce ki ɗauki wannan wannan waina ki je ki bashi a aqihi iyahu sai ta baiwa ta ce laisa laki ma tufirina alaihi idan na bashi wannan waina to baki da abin da kuma zaki buɗe baki da shi wannan nan ita kadai ta saura mana a wannan gida walaisa fi baiti hayil raqib ba abin da ya saura a gidan sai dai wannan waina da ta faɗi haka sai Aisha ta ce mata a tsihi iyahu ke dai ki je ki bashi ki dauki wainar ki bashi to ba ta gardama da nana Aisha Allah shi kara mata yarda sai ta dauki wannan waina ta ba wancan mutumi da ya taho yana roƙon a taimaka mar da abinci mutumin ya juya ya tafi ya samu abin da zai ci Aisha kuma a wannan rana tana azumi ba abin da za ta yi buɗe baki abin ya auku da rana ya ce kafin rana ta faɗi a wannan riwaya ita baiwa take ba da labari ta ce falamma amsaina yamma na yi ahdalana ahlu baitin au insanu shatan sai ga wani mutum ya taho gidan yayi sallama da na fito sai ya ce mun na kawo kyauta ne ga Aisha uwar muminai ya kawo akuya guda an yanka ta an fede an babbake ta wa kafana har an rufe ta da kayan daɗi sai da ce to sai ta karbi wannan akuya ta shiga an gama aikin ba abin da ya saura banda a cin wannan nama rana ba ta faɗi ba ta karɓa ya ta kawo gaban Aisha ta aje Aisha dai na kallonta mata ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka ta yi ban gaskiya da hadisan Annabi Muhammad ta tabbatar da manzon Allah ya faɗi ma na ƙasa malu abdin min sadaka babu dukiyar mutumin da za ta ragu don ya bada sadaka ta gaskanta lokacin da baiwa ta kawo mata wannan akuya ta aje a gabanta sai Aisha ta yi murmushi ta ce kuli min haza to ki fara ci mana haza khairun min kursiki ina ganin kamar wannan yafi wainar da kika bayar da zu sadaka ai ko rana fa bata fadi ba kun ga an saka mata don haka don ka bada naira hamsin cikin naira dubu ba ka fadi ba ku duba yadda Allah ya gaggauta sa kayya ga nana Aisha Allah shi samu gane albarkan da muke samu a sadaka albarka na shida daga wannan duniya malamai suka ce yadda sadaka take zama mabudin arziki hakanan kuma sadaka tana zama kofan arziki ba ma arziki ba dukkan wani abin da ya gagare ka a duniya ka buga ka yi kokari ka samu wannan abin abu ya gagara ko kuwa ibada ce kana son ka yi ta abu ya gagara mutum nawa yake so ya tashi cikin dare ya yi sallah bai yiwuwa wani yana son ya azumin nan na litinin da alhamis abin ya faskara duk wanda ka duba akwai wani sashi na ibada wanda yake gagararsa wani yana da kuɗi ya kasa tafiya aikin haji gashi da dukiyan da zai je ya sauke wannan farali amma bai iyawa saboda ribatar shedan malamai suka ce duk abin da ya gagare ka a wannan duniya to ka bada sadaka Allah zai sauwake maka shi don haka sadaka tana zama kofa na dukkan wani alheri ga ɗan adam malamai suka ce dalili saboda Allah ya yi rantsuwa musamman da wata sura wallaili idza yaghsha
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أن سورة كوايا أنت me yiwuwa ba ku gane lakaninta ba wallaili idza yagsha ina rantsuwa da dare in ya rufe wannan hari idza tajalla kuma ina rantsuwa da yini lokacin da ya kuranye wama khalaqa dhakara wal unsa da abin da ya halicci namiji da mace inna sa'ayakum lashatta lalle kokarin ku daban-daban ne Allah ya ce fa amma man a'ata amma fa wanda ya bayar da dukiyarsa wattaka kuma ya kiyaye ka'idan ba da dukiya din ya kiyaye dokokin Allah tabaraka wa ta'ala mutumin da ya aiki na alheri ya ba da sadaka ko kyauta ya kuma kiyaye dokan Allah bai yi dauriya ba sannan kuma bai yi gori a kai ba wa saddaqa bil husna kuma ya gaskanta kyakkyawan alkawarin da Allah ya cewa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka bayar Allah zai canza muku zai ba ku madadin sa wanda ya hada abu uku din nan ya ba da sadakar ya kuma kiyaye dokokin sadaka sannan yana gaskanta alkawarin da Allah ya yi fasanu ya sirhu lilisura wannan za mu sauwake masa sai ya samu sauki ga dukkan alheri wa amma man bakila amma wanda ya rowa wastagna ya nuna wadatuwarsa wa kazzaba bil husna ya karyata alkawari da kyau da Allah ya yi fasanu ya surhu lil usra wannan da sanu za mu sauwake masa zuwa ga samun wahala a rayuwarsa Allah shi kare mu sallah in ta gagare ka cikin dare ko azumi yana gagaranka ko ka kasa zuwa aikin haji duk da shike kana da wadata yawaita sadaka ka gani Allah tabaraka wa ta'ala zai sauwake maka wannan al-imamu sa'adi to Allah ka duba tafsirinsa taysiru karimir rahman fassaran da yayi ma wannan sura yace abinda Allah yake nufi mutumin da duk yayi sadaka nuyassiru lahu amrahu za mu sauƙaƙe masa al'amarinsa wa naj'aluhu mushilan ala kulli khairin za mu sauƙaƙe masa dukkan wani alheri da yake so mu yassira lahu tarka kulli sharrin sannan za mu sauƙaƙe masa barin dukkan wani sharri wanda ya gagare shi akwai wani zunubi wanda ya gagare ka bari ko ma ga sadaka Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙe maka hanyar da zaka bar wannan zunubi Allah shi samu gane don haka sadaka tana zama wato kofa na alheri dukkan wani alheri da mutum yake nema ya samu a duniya Allah shi samu iya albarkanta na bakwai sadaka tana zama sabulu na wanke dukiya jama'a ku lura dukiya kan yi dauda musamman 'yan kasuwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ya yi jawabi ga attajirai ka duba takarijul mishkat hadisi na 2798 manzon Allah ya ce ma attajirai inna shaitana wal isma yahdurani al bai'a da shaitan da zunubi suna halartar ciniki shaitan da zunubi suna halartar ciniki wannan babu makawa inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ka tsaya kake ciniki da zunubi da shaitan suna halartar wannan cinikin sai manzon Allah ya ce musu fatahhiru bai'akum bis sadaqa don haka ku tsarkake cinikin ku ta yawaita ba da sadaka ashe kun ga abin da yake tsarkake cinikin dan kasuwa shine yawaita alheri da kuma ba da sadaka ba ma zakka ba domin ita zakka matukar ba a cire ta daga dukiya to hallaka dukiyan take wannan rabo da yake cikin dukiyan da baka cire ba hakki na Allah madaukaki wannan hakkin yana zama dalilin musiba ya auka ma dukiyarka baki ɗaya wanda manzon Allah yana cewa ma qalafati sadaqatu malan illa afsadathu zakka ba ta cuɗanya da wata dukiya face ta lalata dukiya mutum nawa ne yake da wadata daga baya talauce ya kasa gane dalili saboda ya ki fitar da hakkin Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin zai wa Allah dabara don Allah mu dubi nailul autar a mujallar na hudu shafin ɗari da ashirin da shida muga ƙarin bayanin da malaman sunna suka yi akan haɗarin mutum yana da dukiya ya kifi da zakka Allah shi kare ku domin haka sadaka da zakka suke tsaftace dukiya kamar yadda Allah ya faɗa a suratul tauba خذ من أموالهم صدقة تطهرهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الله يتوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة كامشي صدقة daga dukiyarsu wanda kalmar sadaka a Qur'ani takan ɗauki ma'anar zakka kuma takan ɗauki ma'anar ta ɗauye ka amshi zakka daga dukiyarsu tutahhirhum wa tuzakkihim biha da ita zakkan nan zaka tsarkake su ka tsaftace su wa salli alaihim ka musu salati bi ma'ana ka musu addu'a inna salataka sakanun lahum lalle addu'ar ka dadin natsuwa ne gare su sahabbai suna son addu'ar manzon Allah lokacin da ka bada sadaka mutum ya amsa zai maka addu'a wannan addu'an dadin natsuwa ne gare ka Allah shi samu gane wallahu sami'un alim Allah mai ji ne masani game da waɗanda suke biyayya ga umarninsa albarka na takwas wanda musulmi yake samu a duniya in yana sadaka sadaka ita ce take zama mai gadi na dukiyarsa sadaka ita ke tsaron dukiyar musulmi duk mutumin da baya sadaka to wallahi komai tsananin kulawarsa dukiyarsa ba ta da mai gadi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sahihu targhib hadisi na 2618 hadisin Abdullah bin Abbas Allah shi kara masa yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdin an amallahu alaihi ni'matan fa asbagaha alaihi babu wani mutumin da Allah zai bashi wata dukiya wata ni'ima ya yalwata wannan dukiyan gare shi kai ne a jega Allah ya ware ka kai kadai sai ya tula ma dukiya akwai wasu mutane da yawa da zai iya basu sai ya baka ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم sannan kuma sai Allah ya tarkato bukatun mutane ya jibga maka da safe wannan ya taho ranka shi dade ba ni da cefa ne an jima wannan ya zo jalla bai iyali na ba lafiya can jimawa wani ya zo ni matafiyi ne guzuri ya kare manzon Allah ya ce da Allah ya turo masa bukatu na bayi wannan mutumin sai ya yi biris ya kau da kai ya ƙi biya ma kowa bukatarsa manzon Allah ya ce to shi wannan mutumin da Allah ya bashi ni'ima ya wadata shi ya yalwata masa sannan ya kau da kai bai biya wa mutane bukatu faqad arrada tilka ni'mata lizawal manzon Allah ya ce shi wannan mutumin ya shigar da dukiyansa cikin hadari a kwana a tashi Allah zai amshi abinsa don haka Allah ya mana gargadi tun daga duniya mu yi hattara wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin wa anfiqu fi sabilillah ku taimaka a hanya ta Allah in an ce hanya ta Allah wani kan ɗauka wai sai an gina makaranta ko masallaci shine hanya ta Allah hanyar Allah ana nufin hanyar da Allah ya yarda da ita Allah ya yarda ka taimaka wa talaka ka bashi abin da zai ci Allah ya yarda ka sada zumunci duk wata hanyar hidima da dukiya da Allah ya yarda da ita in ka bi wannan hanya ka bi fi sabilillah Allah ya ce ku taimaka da dukiyanku cikin hanya ta Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kuma kada ku jefa rayukanku da hannayenku zuwa ga halaka kada ku dauki hannayenku ku jefa rayukanku cikin halaka wa ahsinu ku kyautata inna allaha yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa wanda al-imamu sa'adi yake cewa wa hadha yashmilu jami'a anwa'il ihsan bil mal wannan ya kunshi dukkan nau'in kyautatawa da dukiya in ba ku wani misali Anas bin Malik Allah shi kara masa yarda hadisin yana sahihu tirmizi hadisi na dubu biyu da dari uku da arba'in da biyar yana cikin as-sahiha hadisi na dubu biyu da dari bakwai da sittin da tara Anas bin Malik sahabin manzon Allah shekararsa goma a gidan annabi Muhammad ya san rayuwar manzon Allah a cikin gida ya san rayuwar manzon Allah na waje yana ba da labarin wani abin da ya auku a zamanin manzon Allah ya ce kana akhwani ala ahdin nabi akwai wasu mutane wa da kani a zamanin manzon Allah fa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiyya wal akharu yahtarif ɗaya daga cikin su yana zuwa majalisin manzon Allah ya zo yayi karatu ɗayan kuma yana tafiya sana'a ana na akan haka fashakal muhtarifu akhahu ila an-nabi ranar sai ga shi wancan da yake dan kasuwa ne ya taso ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo karar dan uwansa ya ce ya rasulallah wani da kake gani dan uwana ne ina tafiya sana'a ina zuwa kasuwanci amma shi yaki baya da sana'a baya kuma zuwa kasuwanci ba shi da wani aiki sai dai ya taho wurin ka ya zauna ya karatu ai duka waɗannan abubuwa wajibai ne ya kamata ya tafi ya yi sana'a don haka na kawo karansa wajenka ya rasulallah ni nake tafiya ina sana'a ina ciyar da shi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la'allaka turzaku bihi baka sani ba tayu a dalilin sama Allah yake baka arzikin dalilin kana kulawa da mutumin da yake tafiya majalisin manzon Allah ka ɗauki nauyin wanda yake zuwa karatun addini a da wannan dalili yasa Allah yake ta kara maka arziki wato da za ka bari da Allah ya daina baka dukiya ashe kun ga Allah ya baka dukiyar ne don ka yi hidimar wancan kanin naka da yake tafiya karatu wajen manzon Allah ku lura da wani salon rayuwa wanda manzon Allah ya karantar da mu wanda galibi arewacin Najeriya yanzu ba a kulawa da shi an ce yarbawa suna yi kuma turawa sun dade suna wannan gari kamar jega mawadaci sai ya ce a unguwata na ware yara guda goma karatunsu tun daga firamare har jami'a na ɗauki nauyi ya ba da dukiyar kuma ba wai bashi ba turawa sun daɗe suna wannan larabawa suna yi an ce yarbawa ma suna yi to kun ji abin da ya auku a zamanin annabi muhammad wan yana sana'a kanin ya tafi karatu wajen manzon Allah baya aikin komai illa in ya taho gida ga kwanan abincinsa haushi ya kama dan uwan ya kai karansa gaban manzon Allah sai annabi ya ce ta yiwu saboda ka dauki nauyinsa ne ma Allah yake kara ma dukiya jama'a ga wata hanya na samun arziki da zaran ka dauki nauyin ɗalibin ilimi ko ka sayo littattafai ka bawa malami ka taimaka yadda addini zai gudana wannan abin da kake yi ta albarkacinsa sai Allah madaukaki ya ta kara ma dukiya Allah shi mu gani bare kuma akwai waɗanda Allah yake ba su dukiyan ajiya ba mamaki ba ku sani ba hadisin yana sahihu targhib hadisi na 2616 hadisin Abdullahi bin Umar da kuma Abdullahi bin Amr Allah shi kara musu yarda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi inda aqwamin ni'ama akwai wata dukiya da Allah ya ware ta ya bama wasu mutane wannan dukiyar ba ya ba su bane don su ji daɗi wannan dukiya ajiya ce Allah ya ba su in ji manzon Allah a karraha indahum Allah yana barin dukiyan ma kanu fi hawa'ijil musulmi na matukar suna biya wa musulmai bukatunsu to sai Allah ya bar dukiyan malam ya malluhu matukar ba su yi makon wannan dukiya ba su yi rowanta ga jama'a ba ya ce fa'iza mallahun da zaran sun ɓoye dukiyan sun yi rowanta ba sa biya wa talakawa bukata to dama Allah ya ba su ajiya ne ba kyauta ba na kalaha ila gairihim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sun kai ga haka to sai Allah ya ɗauke dukiyar daga wajen waɗannan tunda ba su son su yi mara aiki sai ya kai ya ba mu wasu waɗanda za su yi masa aikin da yake so. mawadata nawa ne daga baya suka talauce ana cewa wane da akwai dukiya yanzu babu jama'a mu mai da hankali akwai mutumin da Allah yana bashi dukiya don hidimar al'umma in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna lillahi inda aqwamin ni'ama aqarraha indahum ma kanu fi hawaijil muslimin matukar kana biya wa musulmai bukata to zai bar maka wannan dukiya idan ka bar biya wa mutane bukata ka ɓoye wannan dukiya daga kai sai 'ya'yanka babu mai moriya ba mai samu a jikinka to Allah madaukake yana amsha wannan dukiya ya maida ta ga wani wanda zai masa aikinsa wanda zai taimaka wa talakawansa Allah shi samu gani ga hadisin da yake sahihul jami hadisi na 5814 yana as-sahiha hadisi na 2278 النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها حيث الشيطان bai yiwuwa ka cire wani kaso daga dukiyarka ka bayar sadaka ko ka bayar taimako ko dan sada zumunci face wannan dukiyar da ka cire ka bayar sadaka din a sanadinta Allah maɗaukaki ya kubutar da haɓa na shaidanu guda saba'in da za ka ware naira ɗari ka bayar sadaka manzon Allah ya ce wannan naira ɗarin da ka bayar sadaka ta dalilin naira ɗarin nan Allah yana kubutar da shedanu guda saba'in daga dukiyarka kowane shedani hari yake kaiwa dukiyar kokari yake ya hallaka ka daga kai har dukiyar idan ka ware wani kaso ka bayar sadaka komi kankantansa manzon Allah ya ce shedanu guda saba'in ka tserar da dukiyarka daga hadarinsu hadisi ya inganta Allah shi samu gane albarkan sadaka wanda ake samu na tara tun daga duniya malamai suka ce sadaka ita ce yanke gajeruwar hanya da ake bi a cimma duk wani mai ibada babu wata ibada wadda mutum zai yi ta a duniya wanda mai sadaka ba zai iya kama kafansa ta lada ba babu ita akwai misalai masu ɗimbin yawa komi tsananin ibadar ka mai sadaka yana iya kama kafanka a ranar tashin kiyama Allah ya ce mana man zalladhi yuridu Allah qardan hasana
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
Allah madaukake ya ce man dalladhi yuridu Allah qardan hasana wane ne wanda zai ranta wa Allah kyakkyawan rance duk wanda ya ba ma Allah bashi ya ba da kyakkyawan bashi waye wanda zai ranta wa Allah kyakkyawan rance fa yudha'ifahu lahu abu'afan kasira Allah ya ninninka masa sakamako ninkin baninki wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un Allah shi yake amsha dukiya daga gurin wanda ya nufi kuma Allah shi yake shimfida dukiya ga wanda ya nufi kuma gare shi ne ake mai da ku wato bi ma'ana duk mutumin da ya ba wa Allah race to wannan mutumi Allah yana ninninka masa sakayya akwai misalai da wasu hadisai da zan baku hadisi na farko yana sahihul bukhari da muslim a sahihul bukhari hadisi na 2843 a sahih muslim hadisi na 1895 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man jahaza gaziyan fakat gaza mutum ne za a tafi yaƙi an samu sojoji da za su tafi yaƙin musulunci shi ba zai samu zuwa yaƙin ba amma sai ya ce na ɗauki nauyin wancan sojan zan ba shi makami manzon Allah ya ce to shi mutumin da ya sai makami ya ba wa sojan nan ya tafi yaƙi ladan da sojan zai samu da nashi ladan ɗaya suke a wajen Allah kana gida kana zaune da iyalanka baka tafi fagen fama ba amma ka samu ladan mutumin da ya tafi filin yaƙi ya mutuwa shahada da dukiyarka hadisi na biyu yana sahihu targhib hadisi na dubu da saba'in da biyu hadisin zaid bin khalid annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'a baka yi azumi ba wani sai Allah ya nufe shi da yin azumi rana ta kusa faduwa sai ka ce gafarta malam ina roƙon alfarma ka zo gidana ka yi buɗe baki man sai ya ce an gama manzon Allah ya ce matukar ka ba shi buɗe baki ya ce to ladan da za ka samu yana daidai da ladan azumin da ya yi kaga shi ya wuni yana azumi kai kuma da ka shirya masa liyafa na abin da zai ci sai Allah madaukaki ya baka ladan azumin da ya wuni yana yi kun ga dukiya ta samar maka lada ba tare da ka wahala ba wancan bai tafi yakin ba ya samu ladan shahidi kai baka yi azumin ba ka samu ladan wanda ya wuni yana azumi sannan ga hadisin da yake shu'abul iman na Imam Baihaqi hadisi na 4121 annabi sallallahu alaihi wasallam yace man jahaza hajjan falahu mislu ajrihi min ghairi an yankusa min ajrihi shay'a wani zai tafi aikin haji sai ka ce to malam ga guzuri a kara ka kawo kuɗi ka bashi dan naira ɗari ko ɗari biyu manzon Allah ya ce kana gida kana samun ladan wanda ya yi aikin haji saboda ka taimaka wa mutumin da ya tafi aikin haji duk wanda ya taimaka wa mutumin da ya tafi aikin haji to yana samun kwatankwacin ladansa ba tare da kuma an rage ladan alhajin ba hadisi na hudu yana sahihul bukhari hadisi na dubu biyar da talatin da takwas yana sahih muslim hadisi na dubu biyu da dari tara da tamanin da biyu hadisin abu huraira Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah duk mutumin da yake taimakawa mace da mijinta ya mutu ya batta mace mai takaba wanda mijinta ya mutu ya barta wanda ya taimaka mata da abin da za ta ci da wanda ya taimaka wa talaka da cefane ya ba shi cefane abin da zai yi cefane da shi ya ciyar da kansa da iyalinsa na wuni guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladansu kalmujahidi fi sabilillah kamar mutumin da ya tafi yaƙi ne yaƙi don ɗaukaka addinin Allah ka kawo cefane ka ba wa mutum ko ka ba shi kuɗin da zai yi cefane ladanka yana daidai da mutumin da ya zara takobi ya tafi yaƙi jama'a ku lura da irin wannan albarka da Allah maɗaukaki ya tila wa mutumin da yake ba da sadaka domin haka sadaka tana zama gajeruwar hanya na cimma dukkan wani nau'i na ibada Allah shi samu gani albarkar sadaka na goma malamai suka ce mana sadaka ita ke